إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar wacce ta daidai da ranar 16 ga watan rabi'un awwal hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 8 ga watan 9 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar asabar wanda muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine littafin sharhu aqidatul wasatiyya na al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-usaimin alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 29 sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiyya na ibn taymiya darasin karshe mun shiga gabar da yake cewa al'imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabi imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa sai kawo sura wadda ake kiranta suratul ikhlas sannan kuma ya kawo aya mafi girma daga cikin ayoyin alkur'ani wadda ita ce ayatul kursi wanda a ciki allah ya siffata kansa da waɗansu sifofi ya kuma korewa kansa waɗansu sifofi ya ce wa ƙaddakala fi hadihin jumla hakika ya shiga a cikin wannan jumla da muke magana a kanta ma wasafa allahu bihi nafsahu fi suratul ikhlas abinda allah ya siffata kansa da shi a cikin suratul ikhlas allati ta'dilu sulusan qur'an wadda take yin daidai da sulusin alqur'ani dai cikin uku na alqur'ani ta fuskar lada haisu ya kulu a yayin da Allah yake cewa qul huwallahu ahad kace shine Allah daya daya Allahu samad Allah abun nufi da bukatu lam yalid bi haifa ba lam yalid bi haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba wani ɗaya da yake tamka gare shi ƙarin bayani da sharhi game da wannan sura malam yayi kuma mun bi ta kai a darasin da ya gabata abin da ya rage mana shine inda ya ce fi hazihi surati sifatun abin nan subutiyatun wa sifatun salbiya a cikin wannan surar akwai sifofi subutiya wanda ake tabbatarwa wa sifatun salbiya akwai kuma sifofin da ake korewa a cikin wannan sura a sifatun subutiya sifofi wanda ake tabbatarwa akwai cikinsu akwai allahu akwai lafzul jalala ismul jalala wanda shine allah allaci ta tazammanin uluhiyya wanda yake dauke da sifa ta uluhiyya suna ne wanda yake dauke da sifa ta uluhiyya uluhiyya shine cancantar bauta ga Allah shi kadai wannan wata sifa ce ta ubangiji sifa ta uluhiyya sannan akwai ahadun ta ce qul huwallahu ahadun ita kuma wannan lafazi na ahad tatadammanu al-ahadiyya yana kunsar dayantaka sifar ubangiji ta ɗayantaka sannan akwai as-samad da ya zo a ciki allahu samad wanda wannan tatadammanu as-samadiyya wanda wannan shi kuma yana kunsar sifar sa ta samadiyya wannan sune sifofi guda uku da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin wannan sura wa sifatu salbiyya da kuma sifofi wanda ya kore wanda ya kore wa kansa wanda sune lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba kuma ba haife shi ba kuma ba wani ɗaya da yake tamka gare shi bai da kufu'i nan salasun isbatu kenan mun samu sifofi guda uku na tabbatarwa wa salasun nafiyun guda uku kuma na korewa wanda aka kore wanda ya kore wa kansa wa hazan nafiyu wannan korewar ya tadammanu min al-ithbati kamalul ahadiyati was samadiyya yana kunsar min al-ithbati wani abu na tabbatarwa korewa ce amma korewar tana kunsar wani abu na tabbatarwa wanda shine kamalul ahadiyya wato korewar tana tabbatarwa Allah kamalar dayantaka wasamadiyya da kuma kamalar samadiyantaka ya korewa kansa haihuwa bai haihu ba haife shi ba don ya nuna shi kadai ne bai da jinsi bai da wani da yake abin da mahaifi ko ɗagare shi don ya nuna shi kadai ne sannan bai da kufu'i ba wani ɗaya da yake tamka gare shi don ya nuna baya da bukatar wani don ya tabbatar wa kansa kamala ta samadiya bayi su ne suke da bukata a wajensa amma shi baya da bukata a wajen kowa wannan shi ne ɗan ƙarin bayani da ya rage mana kaɗan game da wannan sura da muka yi karatunta a darasin da ya gabata ya ce ƙauluhu faɗarsa kuma faɗar malin ibn timiya da ya ce wa ma wasafa bihi nafsahu fi azami ayatin fi kitabillah da kuma abinda Allah ya sifata kansa da shi a cikin aya mafi girma da ta zo a cikin alkur'ani aya mafi girma da ta zo a cikin littafin Allah haifu ya kulu a yayin da yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ila akhir al-aya yace qawluhu fadarsa fadar Allah ta'ala da yace wa ma wasafa bihi nafsuhu kuma da abin da ya sifata kansa da shi fi a'zami ayatin fi kitabillah a cikin mafi girman aya da ta zo a cikin littafin Allah sai ce wahiya wa hadhihi al-ayatu tusamma ayatul kursi ce wannan ayar ana kiranta da suna ayatul kursi li anna fiha zikrul kursi an kirata da wannan suna saboda a cikinta akwai ambaton kursi kujera inda yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kujeransa na mulki ya yalwaci sammai da ƙasai to daga nan sai ayar ta samu wannan suna ake kiranta ayatul kursi wa hiya a'zamu ayatin fi kitabillah wanda ita aya ce wadda take mafi girma a cikin littafin Allah alqur'ani to me yasa ina dalili yace wa dalilu ala zalik dalilin da ya nuna cewa ita ce aya mafi girma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ubay ibn ka'ab manzo Allah ya tambayi sahabin nan Ubay bin Ka'b qala yace masa ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wace aya ce a cikin littafin Allah tafi girma fa qala lahu sai Ubay yace masa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai karanta masa farkon ayatul kursi fa daraba ala sadrihi sai manzo Allah ya daki kirjinsa da hannunsa wa qala sai yace masa liyahni akal ilmu أبا المنذر أبا المنذر ليهنئك العلم أبا المنذر أو رواية رواية أبو داود من رواية أبي داود يتي ليحن لك ليحن لك العلم أبا المنذر أو رواية ليهنئ لك العلم معناه أي ليكون العلم هنيئا لك mana ilimi ya zama sa'adar ka ya zama farin ciki da jin daɗi a gare ka ya kai abin munzir yabo ne manzan Allah ya masa akan ilimi da kuma fatan ilimi ya zane masa sa'ada ya zane masa farin ciki a duniya da lahira wannan hadisin sahihi ne imam muslim ya rawaice shi da lamba ta 187 abu dawud da lamba ta 460 imamu ahmad da lamba ta 20771 ya'ani yana nufin annan nabiya sassan aqarrahu yana nufin annabi ya tabbatar da ubay akan abin da ya faɗa bi annahu ko bi anna hazihi bi anna hazihi a'zamu ayatin fi kitabillah cewa tabbas wannan ayar da ya karanto farkonta ita ce mafi girman aya a cikin alkur'ani ayatul kursi wa anna hadha dalilun ala ilmi ubay bin ka'ab ubay fi kitabillahi azza wajal wanda kuma wannan dalili ne da yake nuni zuwa ga ilimin ubay bin ka'ab cewa yana daga cikin sahabbai masu ilimi na alkur'ani ilimi game da littafin Allah wa fi hadha alhadith to a cikin wannan hadisin dalilun ala annal qur'ana yatafadal akwai dalili da yake nuna cewa shi alqur'ani ayoyinsa da surorinsa sukan fifici juna ana samun wata aya tafi wata kama dalla alaihi aidan hadisu suratul ikhlas kamar da hadisin nan na suratul ikhlas yayi nuni zuwa ga wannan wanda yace suratul ikhlas tana daidai da sulusin alqur'ani ɗaya cikin uku na alqur'ani kaga ya nuna fifikon wannan sura akan sauran surori to shi ma wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa wannan aya ta ayatul kursi tana da falala akan sauran ayoyi ita ce mafi girma a cikin ayoyin alkur'ani a shi alkur'ani ayoyinsa da surorinsa suna fifitar juna ya ce wa haza maudi'un ya jibu fihi tafsir ya ce duk da cewa wannan wani bagire ne wani guri ne wanda yake waje ba a yi tafsiri kar mu bar abin haka a dunkule wani ya yi wata mummunar fa'inta akwai bukatar mu yi tafsili don mutane su gane fa'inna na naƙulu mu cewa muke yi amma bi itibarin mutakallimi bihi amma bi itibarin mutakallami bihi ko kuma almutakallimi bihi idan muka lura da wanda ya yi furuci da alƙur'anin wanda ya yi magana ya faɗi ƙur'anin wanda shine wa shine Allah in an danganta abin da wanda ya faɗi ƙur'anin ya zama maganansa ne shi alƙur'ani fa inna hula ya tafadar to wannan baya samun fifiko ba a cewa maganar Allah wadda in an danganta ta da shi ubangijin wata tafi wata domin kowace magana sifarsa ce li'annal mutakallima bihi wahidun saboda wanda yake magana da alƙur'ani ɗaya ne wa huwa Allahu azza wa jalla wanda shine Allah mai girma da buwaya haka duka maganganunsa ɗaya ne in an danganta da shi in an lura da wanda ya magana haka ba abinda duka maganarsa ce yadda wannan maganarsa ce wannan ma maganarsa ce ba bambanci wa amma bi itibari madlulatihi wa mawdu'atihi amma ta hanyar lura da abinda ayoyin suke nuni zuwa gare shi da kuma mawdu'in ayoyin da mawdu'in surorin zaka samu wata aya tana nuni zuwa ga wani abu mafi muhimmanci fiye da wanda wata ayar take nunawa za ka samu wata ayar ko wata suran tana ɗauke da wani mawudu'i mafi muhimmanci fiye da mawudu'in da wata sura take ɗauke da shi ko wata aya mun gane to nan ne ake samun fifiko fa innahu yatafadalu to ta nan bangaren yana samun fifiko yace fa suratul ikhlas suratul ikhlas alal misali allati fiha athana'u ala Allah azza wa jalla wanda a cikinta akwai yabo ga Allah bima tadammanathu min al-asma'i was sifat saboda abinda ta kunsa na sunayen Allah da sifofinsa to idan ka kalle ta laysat ka suratul masad ba dai take da suratul masad ba wadda take kafin ita tabbata yada allati fiha bayanu hali abi abi lahab wadda ita a cikin suratul masad maudu'in surar abinda take karantarwa take nuni zuwa gare shi shine bayanin halin abi lahab min haisul maudu wannan ta fuskar maudu'i ke to kaga wannan ba zai zama ɗaya ba da abin da suratul ikhlas take nuni zuwa gare shi ta fuskar maudu'i wanda shine yaban Allah subhanahu wata'ala yana kunshe da sunayen Allah da sifofinsa da kuma yabo ga Allah kaga akwai bambanci tsakanin wannan maudu'in da wannan kazalika yatafadalu min haisu at-ta'sir wal quwwati fil uslub haka kuma zaka samu alqur'ani yana fifitar juna ku lura da yaran nan masu buge-bugen alkur'ani yana fifitar juna ta fuskar tasiri da kuma ƙarfin usulubi za ka samu wata ayar tafi wata tasiri wata ayar tafi wata ƙarfin usulubi haka wata sura fa'inna minal ayati ma ta jiduha ayatan kasira ki tabbas daga cikin ayoyi akwai aya da za ka samu aya ce 'yar gajeriya lakin fiha rad'un qawiyyun lil qalbi wa mau'iza sai dai a cikinta akwai tsawatarwa mai ƙarfi ga zuciya tana firgita zuciya da kuma wa'azantarwa wa tajidu ayatan ukhra atwalu minha bi kathir kuma sai ka samu wata aya ta daban wata ta fi ta tsawo sosai lakin tashtamilu ala lakin la tashtamilu ala ma tashtamilu alaihi al-ula amma sai ka samu ba ta kunshe da abin da ayar farko take kunshe da shi na tsawatarwa da tsoratarwa sai ce fa masalan alal misali qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ayat da ta magana akan bashi a cikin suratul baqara aya ta 282 wanda mun yi tafsirin ta a cikin tafsirin mu na suratul baqara ila akhiri ha zuwa karshen ayar zaka ga gaba ɗaya ta kwashe shafi na alqur'ani tun daga farkon shafin da aka faro ba a yi aya ba sai da aka zo ƙarshen shafin a cikin ƙur'ani duka babu aya irin wannan ita ce aya mafi tsawo a ƙur'ani wannan ayatul daini yace to hadhihi al-aya mawdu'uha sahlun to in ka kalli ayar sai ka samu mawdu'in ta mawdu'i ne mai sauki sassauka ba wani abu bane na babu wani abu na tsawatarwa da tsoratarwa a ciki wal bahsu fiha fi mu'amalatin tajri bainan nas bahasin da take karantarwa wanda take kunshe da shi yana magana ne akan mu'amaloli da suke gudana tsakanin mutane mu'amala ta bashi walaysa fiha dhaka at-ta'sir alladhi yu'assiru mislu qawlihi ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut a cikin ta babu irin wancan tasirin wanda yake yin ta yake yin tasiri a cikin zuciya wanda ake samun sa a cikin misalin irin fadin Allah ta'ala كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wannan ba ta kai waccan tsawo ba gajeriyar aya ce cikin suratu ali imran aya ta 185 amma tsawatar wanda take dauke da shi yafi wadda waccan mafi tsawon da ta zo a cikin suratul baqara take dauke da shi Allah ta'ala cewa kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce akwai tsoratarwa kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kuma kwadai kuma kadai za a cikan ka muku ladaddakin ku a ranar gobe kiyama wanda ya alkhairi a saka masa da alkhairi wanda ya sharri a saka masa da abin da yi nan ma akwai tsoratarwa faman zuhziha anin nari to duk wanda aka gusantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka kuma shigar da shi aljanna faqad faza to hakika ya rabauta to kaga nan ma akwai abin tsoro tsira daga wuta da kuma shiga aljanna wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kuma rayuwar duniya bata zanto ba face jin daɗi ne na rudi nan ma akwai abin tsoratarwa rayuwar duniya gaba ɗaya wani jin daɗi ne da zai ruɗe ka mutum bai hankali ba ya kautar da shi daga abin da yake mafi muhimmanci to kaga duka gaɓoɓin ayar yana ɗauke da tsoratarwa yana tasiri akan zuciya ba zai zama ɗaya ba da waccan aya ta cikin suratul baqara fa hadhihi tahmilu ma'ani azima wannan ayar tana ɗauke da ma'anoni masu girma fiha zajrun wa mau'izatun wa targhibun wa tarhib a cikin ta akwai tsawatarwa da wa'azantarwa da kwadaitarwa da tsoratarwa laysat ka ayatul daini masalan kaga usulubinta ba irin na ayar bashi bane alal misali ma anna ayatul daini atwalu minha da cewa ayar bashi ta fi ta tsawo to wannan shi ake magana wannan shine bambancin da ake magana da fifiko da ake magana mun gane qawlu qawlul muallifi rahimahullah fadar mawallafin littafin wanda shine ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama da yace haisu yaqulu a yayin da Allah ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa ila akhirin aya Allah ba abin bauta da gaskiya sai shi fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar yakbiru Allah bi annahu munfaridun bil uluhiyya Allah ne yake bada labari cewa shine wanda yake shine wanda ya kadaita da uluhiyya shine wanda ya kadaita da sifa ta uluhiyya shine kasancewa abin bauta wanda ya cancanci bauta wanda yake da haƙƙi na abauta masa wa zalika min qawlihi wanda wannan mun samo shi daga faɗin sa Allahu la ilaha illa huwa Allah ba abin bauta bisa cancanta sai shi li'an hadhihi jumlatun tufidu al-hasr saboda wannan jumla ce da take fa'idantar da takaice bautar gare shi shi kadai a ina muka samu hasr din wa huwa an-nafyu wa tariqatu an-nafyi والإثبات هو طريق وطريقة النفي والإثبات هذا من أقوى سيغ الحصر ولذي إتا إنا أكسامو حصر ومغا أنت إنما كذا با كو كذا كو كذا سيتي أي حنير كوري وادا تبتروا wannan yana daga cikin mafi girman sigogi na hasar akwai sigogi daban-daban na hasar akwai sigogi daban-daban daga cikin sigogi na hasar akwai korewa da tabbatarwa la ilaha illa huwa ba abin bauta sai shi kadai daga an kore bautar daga kowa to kuma sai aka tabbatar da ita gare shi shi kadai to wannan shine hasr din ya nuna shi kadai ne ya cancanci bauta duk wani abu da aka bautawa wanda ba shi ba to an yi zalunci kuma an bautawa wanda bai cancanta ba wa qawluhu kuma fadarsa da yace alhayyul qayyum rayayye alqayyum alhayyu ay zul hayatil kamila ma'abuci rayuwa wadda take cikakkiya almutadamminatu li jami'i sifatil kamal wadda take kunshe da dukkan sifofin kamala lam tusbaq bi adam wala yalhaquha zawal rayuwar da ba a gabace ta da babu ba rishi bai gabace ta ba ba a yi lokacin da babu ita ba wala yalhaquha zawal kuma gushewa ba zai riske ta ba nan gaba ba za a yi wani lokaci da za a ce kuma rayuwar Allah ta kare ba babu ba wannan lokacin shi azalan yake abin nan abadan azalan yake bila bidaya a wato wa abadan bila nihaya kuma zai wanzu har abada babu ƙarshe azalan bila bidaya wa abadan bila nihaya wala ya atariha naqsun bi washin min alwujuh ba wani abu na tawaya ta kowace fuska daga cikin fuskokin tawaya da yake samun wannan rayuwa ta ubangiji shi ran ubangiji ba wani abu na tawaya da yake samunsa irin rashin lafiya da sauran abubuwa ko tsufa ko na bi irin wannan walhayu da haka kalmar alhayu da ya zo a cikin ayar min asma'illah yana daga cikin sunayen Allah yana daga cikin sunayen Allah alhayu wa qad tutlaqu ala ghayrillah duk da wannan sifa ta alhayatu ana itlaqin ta akan wani Allah قال تعالى الله تعالى يخرج الحي من الميت الله yana fitar da rayayye daga matacce suratul an'am aya ta 95 a gani ashe ana iya sifata wani da rayuwa wani yana da rai abu kaza yana da rai walakin laysa alhayyu kalhayy amma rayayye ba kamar rayayye bane na hakika yawa rayayye ba kamar rayayye bane na hakika wanda shine Allah ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماس... آه... التماثل في المسمى آه... بايا لزمتا wani abu da aka samu na tarayya a cikin suna baya lazumta kamantacce ne a cikin abin da aka suna wa sunan don mun yi za an yi tarayya a cikin suna sunan kawa ne wancan ma sunan sawa ne wannan baya lazumta kuma ya zama da wani da wani duka ɗaya ne don haka cewa Allah rayayye kuma kai ma sai ka kalli kanka ga kai ma ai a raye kake baka mutu ba wannan baya nuna cewa da rayuwarka da ta Allah da kaɗai ne akwai bambanci wal qayyum lafazin al qayyum ala wazni fay'ul ya zo da wazanin fay'ul a mizani na sarfu wa hadhihi min siyaghil mubalagha wannan tana daga cikin sigogin mubalaga وهي مأخوذة من القيام lafazi ne da aka samo shi daga kalmar alqiyam tsayuwa wa ma'anar qayyum to ma'anar alqayyum ay annahu qa'imun bi nafsihi Allah shine wanda yake tsaye da kansa tsaye da zatinsa ba kamar yadda kai kake tsaye akan katanga ko akan gini ko akan gado ko akan kujera shi Allah tsaye yake da zatinsa fa qiyamuhu bi nafsihi yastalzimu istighna istighna'ahu an kulli shay tsayuwar Allah da zatinsa wannan yana lazumta wadatuwarsa daga dukkan komai ya wadatu daga komai da komai bai da bukatar komai shi ya wadaci kansa tsaye yake da zatinsa la yahtaju ila aklin wa shurbin wala ghairiha baya bukatar ci da sha da wani wannan wa ghairuhu la yaqumu bi nafsihi amma duk wani wanda ba Allah ba shi baya iya tsayuwa da kansa baya tsayuwa da zatinsa bal huwa muhtajun ila Allah azza wajal shi yana bukatuwa zuwa ga Allah Allah ya tsayar da shi ya tsayar da rayuwarsa yana bukatar Allah ya samar da shi tun daga farko ma haka shi mai bukatuwa ne zuwa ga Allah fi ijadihi wajen samar da shi in Allah bai samar da shi ba shi ba zai iya samar da kansa ba wa i'dadihi kuma yana buƙatar Allah ya kintsa shi ya shirya shi wa imdadihi kuma Allah yana buƙatar Allah ya gudanar da shi ya gudanar da rayuwarsa ta hanyar samar masa abubuwa da yake da bukata to kaga ba tsaye yake da zatin sa ba kenan amma qayyumiyya ta ubangiji wannan qayyumiyya ce wadda bayar buƙatar komai a wajen koma a wajen kowa domin ya tsayu ومن معنى القيوم يعني لقد كم معنى القيوم كذلك هر ويو أنه قائم على غيره كما شيء الله تسيك أكون وننسى duk waninsa to Allah yake rike da shi shi yake tsaye wajen kula da shi qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin kaga wannan da yake tsaye akan kowace rai game da abin da ta aikata suratul ra'd aya ta 33 والمقابل محذوف مقابل ونن محذوف تقديره za a kaddara shi da kamar laisa kazalik zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba wannan da yake tsaye akan kowace rai game da abin da ta aikata zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba ba ɗaya ba ne walƙa'imu ala kulli nafsin bima kasabat wanda yake tsaye akan kowace rai da yake kulawa da kowace rai game da abin da ta aikata huwa Allahu azza wa jalla shine Allah mai girma da daukaka ولهذا يقول العلماء shi yasa malamai suke cewa al-qayyum qayyum huwa al-qa'im bi nafsihi al-qa'im ala ghairihi shine wanda yake tsaye da zatin sa kuma wanda yake tsaye akan wanin sa yake rike da kowa yake gudanar da shi wa idza kana qa'iman ala ghairihi to idan ya kasance tsaye yake yana tsaye akan waninsa lazima an ya kuna gairuhu qa'iman bihi wannan zai lazumta cewa ashe waninsa a tsaye yake ta hanyarsa waninsa wanda ba Allah ba to yana tsaye ne da Allah Allah ne ke tsayar da shi yake rike da shi samar da shi yake kula da shi Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi kuma yana daga cikin ayoyinsa alamomin da suke nuna kadaitakarsa da ƙuduransa an taƙuma sama'u wal ardu bi amrihi sammai su tsayu da kuma ƙasai da umarninsa da umarninsa alkauni al'amarinsa wanda yake alkauni da wannan sammai da ƙasai suka tsayu shi yake rike da su shi ya tsayar da su da umarninsa in yace su gushe za su gushe fa huwa idan kamilu sifati wa kamilul mulki wal af'al kenan shi Allah mai kamala ne ta fuskar sifofi sifofinsa kammalallu ne wa kamilul mulki kuma mulkinsa kammalalle ne cikakke ne wal af'ali haka kuma ayyukansa cikakku ne wa hadhanil ismani to wa'annan sunayen guda biyu huma ismul a'zam sune ake cewa al ismul a'zam bisa magana mafi karfi na malamai sune al ismul a'zam alladhi idza du'iya Allah idza du'iya Allah bihi ajaba wanda idan aka roki Allah da su Allah yana amsawa su ne ismullahu ina masu neman ismul azim masu neman tafiya wajen yan tsibba da bokaye suna neman ismullahi azim ci an baka ismul azim to da kai addu'a za a karba in ka ce kaza to nan take su haka suke tsammani su haka suke tsammani kana iya yin addu'ar da sunayen kuma a samu wani mani'i da zai hana amsa maka nan take sannan kuma baya lazumta in kai addu'a sai ya amsa nan take karka ce ai nayi roko da ismul azim kuma shiru an amsa wace ma wace maka ba amsa ba ta in an kira yana amsawa to da ya amsa dole sai kaji murya shi ya ce na'am sannan ka yarda ya amsa ba dole bane yawwa haka ya amsa maka amsawar kuma ta hanyoyi daban-daban ko ya baka abin da kake so nan take ko in ya ga dama sai nan gaba saboda hikimarsa ko kuma ya kawar maka da wani abu mai cutarwa fiye da wannan abin da ka roka ta iwa ka roki kuɗi to ashe akwai wani rashin lafiya wanda in ka samu kuɗin za su ƙare kuma sai an sake nema ma a ƙara wajen magani to sai ya magance maka wannan rashin lafiyan sai ba a baka kuɗin ba ashe an amsa ta wani bangaren an kare ka daga wani abu mai cutarwa wanda zai hana ka mori wannan ni'imar da ka roka ko kuma a taskace maka wannan ladan sai ranar gobe kiyama a baka ladan wannan addu'ar amma tabbas in mutum ya addu'a da waɗannan sunayen sai Allah ya amsa masa amma baya lazamta nan take kaga ijaba nan take wannan sai zama wani abu ne khari'ul ada da ya saba wa al'ada kayi addu'a nan take wannan annabawa su ake samu da wannan da kuma wasu daga cikin waliyai da Allah yake musu haka don ya karrama su a babin karama nan take ka yi addu'a nan take ka ga ijaba amma ba lazim ba ne don ka yi addu'a da ismul azim haka suke kira su kuma sunansa ismul lahin azam amma su ismul azim suke cewa sai an amsa maka nan take ba dole ba ne sai ka ga amsawa sai ka ga ijaba sakamako nan take wannan ba lazim ba ne in ka ga irin wannan ta watakila an haɗa ka da aljani ne in ka ce kuɗi sai ya warto ya kawo maka irin ta 'yan tsubba kenan ka ce kuɗi kake so da ka kira sunan shi sai je ka warto kuɗi nan take ya kawo maka wannan kaga wannan tsubba kake yi ba ba sunan Allah kake kira amma in sunan Allah kake kira to baya lazumta dole sai kaga sakamako nan take to don haka waɗannan sunayen سوني اسم الله الأعظم ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوصل بهما shi yasa yake dacewa ga mutum a cikin addu'ar sai rika yin tawassuli da wa'annan sunaye fa yaqulu sai yace ya hayyu ya qayyum ya faɗi wannan wa qad zukira wa qad zukira fi kitabillahi al-aziz wa'annan sunayen guda biyu an ambace su a cikin littafin Allah mabuwayi fi thalathati mawadi' a gurere guda uku a cikin alkur'ani haza ahduha nan ɗaya daga cikin guraren guda uku kenan inda aka haɗa waɗannan sunayen alhayyul qayyum wasani guri na biyu fi surati ali imran a suratu ali imran allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a farkon aya ta biyu a cikin suratu ali imran والثالث قلنا أكو في سورة طه سورة طه inda ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma kuma fuskoki sun kaskanta da rayayyan nan al qayyum wanda yake tsaye da zatin sa yake tsaye akan halittar sa wa qad khaba man hamala zulma kuma hakika wanda duk ya dauki zalunci ya tabe hadal ismani suratu taha aya ta 111 hadanil ismani wa'annan sunayen guda biyu fihi mal kamalu zati a cikinsu za ga akwai kamala ta zati wal kamalu sultani da kuma kamala ta mulki fazzatiyu fi qawlihi kamalar zatin an samo ta ne a cikin faɗinsa alhayu ya nuna zatin sa kammalalle ne ba wani abu na tawaya tare da rayuwarsa was sultaniyu kamala kuma ta shugabanci ta mulki fi qawlihi alqayyum an fa'into ta cikin faɗinsa alqayyum li'annahu yaqumu ala kulli shay' saboda shi yana tsayuwa akan komai da komai wa yaqumu bihi kullu shay'in kuma komai da komai yana tsayuwa ne da shi komai da komai yana tsayuwa da shi wannan shine ma'anar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qawluhu fadarsa da yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm an gaje baya daukansa baya kama shi balantana bacci haka ma bacci baya kama shi wasinatu annuas as-sina shine gengedi ko an gaje wahiya muqaddimatun nawm wanda shine abin da yake fara zuwa kafin bacci sai mutum ya fara an gaje sannan bacci ya zo walam yaqul sai Allah bai ce la ya namu ba bai ce Allah baya bacci ba li'annan nauma yakunu bi ikhtiyari saboda shi bacci yana kasancewa ta hanyar zabi sai in ka yi niyyar bacci ne sai ka kwanta sai ka yi addu'a ka shafa ka kwanta sai baccin ya zo haka yake zuwa maka in ka yi niyyar yinsa da zaɓinka to sai ka kwanta sai ka yi bacci wal akhidhu amma abinda zai kama ka yakunu bil qahri yana kasancewa ne ta hanyar ya rinjaye ka shi yasa aka yi amfani da kalmar la ta'khuzu ma'ana bacci baya rinjayarsa an gane ko baya rinjayarsa ya fi karfin sa ba tare da ya so ba kawai sai ya ji yayi bacci bacci baya wa Allah irin wannan wan nawmu min sifatin nafsi shi kuma bacci yana daga cikin sifofi na tawaya sifa ce ta tawaya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma baya dacewa a gare shi yayi bacci hadisi yana muslim ibn majah ma ya fitar da shi wa hadhihi sifatun min sifatin nafi kaga wannan sifa ce daga cikin sifofi na korewa an korewa Allah bacci wa qad sabaqa ya gabata a baya anna sifatin nafi cewa lalle sifofin korewa labudda an tatazammana thubutan dole su kunshi tabbatarwa wa huwa kamalud diddi shine tabbatar da kamalar kishiyar abin da aka kore wal kamalu fi qawlihi kamalar da take cikin fadin salata akuzuhu sinatun wala nau shine kamalul hayati wal qayyumiyya Allah yana da kamala ta rayuwa da kuma kamala ta qayyumiyya shi yasa ya korewa kansa wato bacci gangadi baya kama shi haka ma bacci li'annahu min kamali hayatihi saboda kamalar rayuwa da yake da ita Allah ya htaja ilan naumi baya bukatar ma yi bacci ومن كلام قيوم ومن كمال قيوميته Allah ya nama kuma yana daga cikin kamalar qayyumiyarsa tsayuwarsa da zatinsa baya da bukatar wani shine kada yi bacci لأن النوم saboda shi bacci إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية linafsiha kadai halittu wanda suke rayayyu suna buƙatar sa ne saboda tawayarsu tawaya da suke da ita li'annaha tahtaju ila an-nawm min ajli al-istiraha min ajli al-istirahati min ta'bin sabaqa saboda su halittu rayayyu suna buƙatar su yi bacci saboda hutawa hutu daga wata gajiya da ta gabata waje Allah naumakum subata sai muka sanya baccinku ya zama hutu hutawa gare ku suna bukatar su yi bacci don su huta wasu adatin kowace ne amalin mustaqbali domin su dawo da karfin jikinsu saboda aiki da za su yi nan gaba in ba a huta ba kuma kaga aiki na nan gaba sai a kai a gaza walamma kana ahlul jannati kamilin hayat a yayin da ya kasance yan aljanna rayuwarsu kammalalliya ce kanu la yanamun sai suka zama ba sa bacci a aljanna ba a bacci kama sahad bi zalikal athar kamar yadda asar suka inganta game da wannan lakin law qala qa'ilun amma inda wani zai ce da mu annawmu fil insani kamalu ai bacci a tattarar dan adam kamala ne ولهذا إذا لم ينم إذا لم ينم الإنسان عد مريضا shi yasa ma idan dan adam baya yin bacci sai a lissafa shi a matsayin mara lafiya cewa na bai da lafiya me yake damunsa baya bacci baya bacci ga wannan yana tare da wata tawaya ta rashin bacci amma in yana bacci to ya samu kamala fa naqulu to sai mu bada amsa da cewa al-aqlu fil insani kamalu ai cin abinci a tattare da dan adam kamala ne walau lam ya'kul udda maridan inda dan adam baya ci to za a lissafa shi a matsayin marar lafiya lakin huwa kamalun min wajhin wa naqsun min wajhin akhar sai dai wannan kamala ne ta wata fuska kuma tawaya ne ta wata fuska ta daban kamalun lidalalatihi ala sihhatil badani ala sihhatil badani wa abinna wastiqamatihi bacci da cin abinci kamala ne saboda nuni da yake yi akan lafiyar jiki da kuma tsayuwar jiki cewa jikinsa lafiyayye ne saboda yana ci yana bacci wa naqsun amma ta wani bangare kuma in ka kalla sai ka samu tawaya ne li'anna al-badana muhtajun ilayhi saboda jikin yana buƙatar baccin in ba a yi ba to jikin zai cutu wa huwa fil haqiqati naqsun to buƙatar abu ya zama in babu shi ba za ka iya rayuwa ba wannan menene tawaya ne tunda kana buƙatar sai ka ci ka rayu kana buƙatar sai ka yi bacci ka rayu in ba bacci ba ci mutuwa za ka yi to kaga ya zama tawaya ta nan bangaren to shi Allah saboda kamalar qayyumiyarsa baya buƙatar bacci baya bacci ina fatan fahimta izan kenan laysa kullu kamalin nisbiyyin bin nisbati lil makhluq yakunu kamalan lil khaliq ba kowane kamala bane da ake wadda take ake dangantawa kamala nisbiya wadda in an danganta ga abin da yake halitta ne yake kasancewa kamala ga mahalicci ba kowace kamala ba ce dangantacciya wadda in an danganta da halitta take zama kamala wannan kuma yake zama kamala ga mahalicci akwai abin da kamala ne ga shi halitta amma tawaya ne ga mahalicci akwai kuma abin da kamala ne ga ga, ga, ga, ga mahalicci amma tawaya ne ga halitta an fahimta ko kama annahu misali menene abinnan menene zai iya zama kamala ga mahalicci amma ga halitta ya zama tawaya menene misali akan wannan bai ka bance ya kawo mana misali a nan ba bance ya kawo mana misali misali mukaddara kamar mata in kana da mata kaga kai kana da kamala amma shi Allah mata gare shi tawaya ne kamar ɗa kai gare ka ɗa kamala ne amma shi ga Allah ya ce wane yana yana da ƴaƴa kamala ne wanda ba haihuwa sai a ce yana da naƙasa amma shi ga Allah in an danganta haihuwa ga Allah menene tawaya ne yace kama annahu laysa kullu kamalin fil khaliqi yakunu kamalan fil makhluq kamar yadda ba kowane kamala bane da yake tattare da mahalicci yake zama kamala ga halittarsa fattakabburu kamalun fil khaliqi takabburi nuna isa da girma kamala ne gawa ga mahalicci amma naqsun fil makhluq amma halitta ya zama da girman kai da jijji da kai da ji da isa wannan menene tawaya ne wal aklu wash shurbu wan nawmu kamalun fil makhluq da ci da sha da bacci kamala ne a tattare da halitta amma naqsun fil khaliqi tawaya ne a tattare da da mahalicci ولهذا قال له عن نفسه shi yasa Allah ta'ala ya faɗa game da kansa ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'amu kuma shi yake ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi suratul an'am aya ta 14 dan ci ga Allah ta waya ne wace wa qawluhu kuma fadarsa da yace lahu ma fis samawati ma fil ard Allah shi yake da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai lahu anan khabarun ne muqaddamun khabar ne da aka gabatar da shi wa ma shi kuma ma mubtada'un ne mu'akhkhar mubtadansa ne mubtada ne wanda aka jinkirtar da shi daga akan khabar dinsa kenan ma fi samawati wa ma fil ardi lahu duka nasa ne fa fil jumlati hasrun da haka a cikin jumla an samu hasr tariquhu hanyar hasr din taqdimu ma haqquhu at-ta'khir abinda aka yi na gabatar da abinda haƙƙinsa shine a jinkirtar da shi وهو الخبر وان شيني خبر كما تاي اجنكرتر da خبر yazo a karshe amma sai aka gabatar da shi dan a nuna Allah shi kadai ne ya kadaita da wannan lahu wannan lahu din allamu hadhihi lil milki wannan lamun din ta mallaka ce milkun tam mallaka cikakkiya biduni mu'arib ba tare da abokin ga abin nan abokin hamayya ba ma fi samawati abin da yake cikin sammai minal mala'ikati wal jannati wa ghairiha abin da yake cikin sammai na mala'iku da aljanna ita ma a sama take da wani wannan min ma la na'lamuhu cikin irin abin da bamu san shi ba wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai minal makhluqati kulliha na halittu gaba ɗayan su al haywani minha wa ghairil haywan dabba da abin da ma ba dabba ba gaba ɗayansu na wane ne na Allah ne qawluhu fadarsa as-samawati sammai tufidu anna samawati adida wannan fadar tana fa'idantar da cewa ashe sammai din da yawa ne ba ɗaya bace wa huwa kadhalika kuma haka abin yake wa qad nassa al-qur'anu ala annaha sab'un kuma qur'ani ya nassanta cewa samman guda bakwai ne yace qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim ka tambaye su wane ne ubangijin samman nan guda bakwai kuma ubangijin al'arshin nan mai girma suratul mu'minuna aya ta 86 sammai guda nawa ne guda bakwai ne as-samawati as-sab'i wal arduna ashara al-qur'anu ila annaha sab'un al-qur'ani shi ma yayi ishara zuwa ga cewa su ma kasai din guda bakwai ne biduni tasrih amma ba tare da ya sarraha hakan a sarari ba ba tare da ya yi tasirihi ya sarraha a fili ba sai dai kawai an yi ishara amma wa sarraha bihi sunna biha as sunna amma sunna ta sarraha cewa kasai guda nawa ne guda bakwai ne sunna ta sarraha qala ta'ala Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai haka daga ƙasa kwatankwacin su watankacinsu filkammiya filkammiya ko ko kuma fi abin nan kwatankwacinsu a wajen yawan adadi ko kuma kwatankwacinsu a wajen sifa yadda halittar sama take da taurari da wane ne to haka ƙasa take ba haka suke an gane saboda yanayin ƙasa in mun kalla ya bambanta da sama a nan sai mu fahimci cewa mislahunna ana nufin mislahunna fil adadi fil kammiya ana nufin sammai abinnan sammai kwatan abinnan kasai kwatankwacin sammai suke ta fuskar adadi to adadin sammai guda nawa ne bakwai tunda an ce su ma misalin su ne su ma za su zama nawa kenan bakwai to wannan ishara ce alkur'ani ne ishara ce mislahunna fil adadi duna sifa ana nufin kwatankwacinsu a adadi amma ban da sifa sifar ƙasa daban sifar sama daban sammai daban wafi sunnati amma a cikin sunna annabi ya yi ya abin nan annabi ya sarraha cewa guda bakwai ne ƙalin nabi yusuf sana mazala ce maniftata a shibran min al'ardi zulman tawaqahu Allah bihi yawm al-qiyamati min sab'i ardi duk wanda ya yanki ko daidai da ɗani ɗaya taƙi ɗaya na ƙasa gonar wani ko karansa ka zo kaɗan gudda alamar da aka sa ta iyaka tsakanin farsal ɗinka da nashi kun sayi kare guri ɗaya can gefen gari sai da kaga ba kowa sai ka je sai ka gudda alamar ta ɗan gusa kaɗan ka ƙarawa kanka taƙi ɗaya haka shibir guda to maza Allah ya ce za a naɗiɗiye wannan har ƙasan bakwai a ɗorawa mutum shi a ranar gobe kiyama har kasan bakwai haka masu cin iyaka na gonaki da sauransu to anan sai ce sabi'i ardin kasai guda bakwai ya nuna guda bakwai ne hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi imamu turmizi imamu ahmad dukansu sun fitar da shi allah ji kansu da rahama wa qawluhu fadinsa da yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wannan wanda zai ceto a gurinsa sai da izini sai da izininsa man za kana iya dunkule suka ce ismu stifham ne au na ƙulu ko kuma mu ce man ɗin nan ismu stifham ne za ɗin kuma mulghatun ne wato an jefar da shi ba a yi wato ba za ka faɗi ambaci ma'anarsa ba in ka zo fassarawa domin wala yasihu an takuna za isman mausulan fi misli hadha tarkib don ba zai yi ba mu ce zaɗin nan ismu mausul ne a misalin irin wannan tarkibin da in mun faɗa da annahu ya kunu ma'anar jumla sai zama ma'anar jumlar manin lazi allazi manin lazi lazi wala ya mu kaga wannan ba zai miƙe ba ba zai miƙe ba da ka sai mu ce man zallazi wane ne alfin da zaɗin mace sunan ma'ananta allazi kuma ai ga wata allazi na a gaba sai a samu allazi biyu ga za mun ce allazi ma'ananta allazi kuma ga allazi din an samu allazinoni guda biyu ha ma'anan ba za ta miƙe ba sai zama ta biyun an jefar da ita tunda an samu akwai wata a gaba wane ne zai ceto a gurinsa sai da izininsa wa qawluhu kuma faɗarsa da ya ce man dallazi ya shafa'u indahu illa bi izini wane ne zai ceto a gurinsa wannan wanda zai ceto a gurinsa illa bi iznihi sai da izininsa a shafa'a fil lugha ceto a lugar larabci ja'alul wutri shaf'an shine kamar yadda abin da yake guda ɗaya ya zamo shafa'i abin da yake mara ya zamo cika mara shine abin da yake ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara cika kuma abin da zai zamo biyu ko hudu ko shida wannan shine shafa'i to abin da yake wuturi ne kamar mutum ne shi kadai yana cikin matsala sai ka zamo ka zo ka taimaka masa yanzu ka zama na nawa kenan na biyu da shi kadai ne yake fama da matsala yanzu da ka zo ka taimaka masa kun zamo shafa'i shi ake cin su shafa'a mun gane ko wannan aluga ma'anansa kenan qala ta'ala Allah ta'ala ce wash-shaf'i wal watri Allah yana rantsuwa da cika yana kuma rantsuwa da mara suratul fajr aya ta uku wa fil istilah amma a istilahi in aka ce shafa'a hiya tawassutu lil ghairi shine shiga tsakani saboda wani bi jalbi manfa'atin ta hanyar janyo masa wani amfani aw daf'i madarrati ko tunkuɗe masa wani abu na cutarwa fa masalan alal misali shafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ahli al mawqifi an yuqda bainahum ceto da manzan Allah ya nema wa mutanen da suke tsaye a farfajiyar alkiyama domin Allah ya musu hukunci ya musu hisabi hazihi shafa'atun bi daf'i madarra wannan ceto ce da manzan Allah ya yi mana domin ya tunkuɗe mana cuta domin tsayuwa a wannan gurin cuta ne wahala ne ana tsaye tsawon shekarun da ba a san yawan adadinsu ba wani ma har ya kai gurfani wani zufa har ya haɗe shi kaga wannan akwai akwai cuta a yi hisabi ɗan aljanna ya tafi aljanna ɗan wuta ya tafi wuta wannan kaga ceto ne na tunkuɗe cutarwa musamman ga 'yan aljanna wa shafa'atuhu li ahli aljanna cetonsa ga 'yan aljanna kuwa an yadkhulu wannan cetonsa da yayi ga 'yan aljanna an yadkhuluha wato ya roƙa musu a buɗe musu ƙofa su shiga bijalmi manfa'acin wannan ceto ne na janyo musu amfani za a zo bakin kofar aljanna amma ba wanda isa ya shiga sai manzo Allah ya zo ya buga to wane ne yace ni ne Muhammadu sai mala'ika ya ce daman kai aka bani umarni kar in bude wa kowa sai ka zo sannan sai a bude ya shiga sannan mu bi shi insha Allah sannan sauran al'ummomin su biyo baya wa qawluhu kuma fadarsa da yace indahu ai inda Allah wane ne zai ceto a gurin samana a gurin Allah babu shi illa bi izini ai bi izinin lahu sai da izini daga Allah sai tare da samun izini daga Allah wa hazihi tufidu isbata shafa'a to kaga wannan jumlar wannan gabar tana fa'idantar da tabbatuwar ceto ashe akwai ceto lakin bi sharti an ya'zana amma da sharadin sai Allah ya bada izini ووجه ذلك فسكر وانا انه لولا ثبوت لولا ثبوتها بعد ان تبتور توبا لكان الاستثناء في قوله الا باذنه لغوا لا فائده فيه da sai zama togaciya da Allah ya yi a cikin faɗinsa illa bi iznihi sai zama kawai wargi ne wanda baya da wata fa'ida me amfanin a kore abu in har ba don samuwarsa ba yiwuwar samuwarsa an gane tun da har ya ce ba wanda zai ceto a gurinsa amma kuma sai ce sai da izininsa wanda ya nuna cewa akwai ceton amma da me da izininsa ceton da aka kore shi ne wanda za a yi shi ba tare da izini ba wa zikiru ha ba da ƙaunihi kuma ambatan ceto bayan faɗin Allah ta'ala lahu mafi samawati wa mafi al'ard yufidu anna hadha al-mulku alladhi huwa khasun billah azza wa yufidu anna hada yana fa'idantar da tabbasin wannan ceton yana cikin mulkin da ba wato mulkin da yake banta ga Allah shi kadai cikin abubuwa da ya mallaka wanda yake lahu ma fi samawati wa ma fil ardi to hadda ceto da yana cikin wannan lahu din an gane yana cikin lahu cewa nasa ne shi kadai abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai ciki hadda ceto mallakarsa ne shi kadai in annahu mulkun tamun ko tamus sultan mulki ne wanda yake wadan abin nan cikakken jagoranci bi ma'ana annahu la ahada yastati'u an yatasarrafa ma'anansa ba wani da yake da ikon yayi tasarrufi wala bi shafa'atin lati hiya khairun ko da ko da ceto wanda shi ceton in ka kalla zaka samu alkhairi ne to amma ko da shi ko da da ceto ba wanda yake da wannan mallaka na yayi ceto duk da shi yin ceton in ka kalla sai ka samu alkhairi ne amma ba wanda yake mallakarsa illa bi iznihi sai da izininsa wa hadha min tamami rububiyyatihi wa sultanihi azza wa jalla wannan kuma ya faru saboda cikar rububiyyantakarsa da kuma sultaninsa mulkinsa azza wa jalla zaka ceto nasa ne baya halatta ka je wajen wani neman ceto wa tufidu hadhihi al-aya wannan ayar tana fa'idantar da cewa wani zai ce maka ai annabawa suna ceto manzanni suna ceto eh haka ne mala'iku suna yi duk Allah ya faɗa amma in ka tashi roƙo sai ka roƙa a wajen mai mallakar shine Allah ya Allah ka sa ceto na a hannun annabinka Allahumma shaffi'hu fiya ya Allah ka bayar da ceto na a hannunsa a hannun manzon Allah Allahumma shaffi'in nabiyya fiya ya Allah ka danka ceto na a hannun annabinka wannan bai da matsala amma ka ce ya muhammadu ka cece ni ko ya shehu ka cece ni ta wannan shirka ne ka roƙi abu daga wanda baya mallakarsa an fahimta wa tufidu hadhihi aljumla anna lillahi iznan wannan jumlan tana fa'idantar da cewa alshi Allah yana da izini wal iznu fil asli al i'lam izini a asali ma'anarsa shelantawa قال تعالى الله تعالى وأذان من الله ورسوله kuma ga shela nan daga Allah da manzansa suratul tauba aya ta uku mun yi tafsirin ta a baya ai ilamu min Allah wa rasulihi ga shela nan daga Allah da manzansa fa ma'ana bi iznihi kenan ma'anar bi iznihi ai ilamihi bi annahu radin bi dhalik sai da shelantawarsa cewa ya yarda da wannan ceton sannan in an yi ceton ya zama karɓaɓɓe wa hulaka shurutun ukhra lish-shafa'a sannan kuma ceto yana da wasu sharuɗa wanda ba wannan ba min ha daga ciki an ya kuna radiyan an shafi'i wa anil mashfu'i lahu ya zama Allah ya yarda da wanda zai ceton ya kuma yarda da wanda za a ceta kar Allah ta'ala Allah ta'ala ce wala yashfa'una illa liman irtada masu ceto ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi al-anbiya suratul anbiya aya ta 28 wa qala kuma yace yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa min illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla a wannan ranar ceto baya amfani sai ga wanda Allah ya masa izini kuma ya yarda masa da magana ya yardar masa magana suratu taha aya ta 109 wannan shi ke nuna ceto sai da me sai da izini kuma sai da yardan Allah sai Allah ya yarda da wanda zai ceto ya kuma yarda da wanda za a ceta ita hunaka ayatun tantazimu shuruta thalatha akwai wata aya da ta tsara sharuɗan guda uku gaba ɗaya a cikinta ayar da Allah ya ce kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda yace mala'iku nawa ake da su a cikin sammai wanda ceton su baya amfanarwa da komai illa min ba'di an ya'zana Allah sai daga bayan idan Allah ya yi izini liman yasha'u ga wanda ya so wa yarda kuma ya yarda da wanda zai yi ceto ya yarda da wanda za a ce ta suratul najmi aya ta 26 ay yarda an shafi'i wal mashkur sai ya yarda da wanda zai ce tan da wanda za a ce ta li'anna hadfal ma'muli yadullu ala al umum saboda share ma'mul da aka yi yana yana nuni zuwa ga umumi gamewa da wanda zai ceto da wanda za a ce ta duk sai Allah ya yarda da su kaga idan mutum mushriki ne ba da Allah ya yarda da shi balantana ya bashi ceto haka kuma idan mutum mushriki ne ko kafiri Allah ba zai yarda da shi ba balantana ya yarda a cece shi balantana ya bari a cece shi idza qala qa'ilun idan wani ya tambaya yace ma fa'idatu shafa'a to menene fa'idar ceto idza kana Allah ta'ala qad alima anna hadha al-mashfu'a anna hadha al-mashfu'a lahu yanju menene fa'idar ceto idan Allah ya riga ya san cewa wannan da za a ceta zai tsira Allah ya riga ya san wannan da za a ceta din kafin ma a cece shi Allah ya riga ya san zai tsira kawai a kyale maganar ceto kawai a sashi aljanna mana fal jawabu amsa akan wannan anna Allah subhanahu wata'ala ya azanu bi shafa'ati liman yashfa'u min ajli an yukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud Allah yana yin izini ne ga mai ceto yayi ceto saboda ya karrama shi ya kuma kai shi zuwa ga matsayin nan godadde wanda yake abin yabo an gane ko yawwa Allah yana yin izini wasu su yi ceto don a karrama su kamar kai ne an zo ana wani taro sai a cewa ne ya zo ya ɗanyi 'yan kalmomi ka taso ka ɗan tsaya ka yi 'yan kalmomi kowa ne ya taso ya addu'a ko kuma wani ya zo ya karɓi wata kyauta nan ta girmamawa kaga zai ɗan tashi haka yana ɗan jin wani yana dan yin isa-isa haka da dan saboda an karrama shi haka ne to balantana karramawar ubangiji ki tashi ka yi ceto to Allah yana yin izini a yi ceto ne saboda ya karrama waɗanda yi wa izinin lokacinmu ya cika na so mu zo ƙarshen ayar amma akwai saura idan mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum ko insha Allah yana yi mana fashin baki game da ayatul kursi sannan mu ci gaba da jin abubuwa da za su biyo bayan insha Allah da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh